أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وبنجي أنا جاء منا yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yana gaya duk duniya ga baki da wannan ban tsoro da ake magana za a sha azaba azabar huni azabar khuldi to a cikin wannan duka inna awliya Allah su waliyan Allah kan haka la khawfun alaihim wala hum yahzanun ko kadan la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su babu ko bakin ciki gare su su waliyan Allah a nan waliyan Allah wato akwai wilaya khasa akwai wilaya amma dukkan musulmi ba adunin Allah ba ne duk wanda bai zama adunin Allah ba to waliyin Allah ne domin wutan lahira a ubangiji na zalika jazaa'u a'da'illahi an-nar wutan lahira an shirya ta da tabbaciya Allah idan musulmi ya fada a ciki to wani abu ne wanda ba yadda aka so ba ba shirya wutar domin sa ba kamar da an tarko ne don a kama gabiya dan akuya ya taka yin halaye irin waɗanda za su kai mutum wuta ina musulmi shi ke kai shi wuta amma ba don yana makiyin Allah ba to duk wanda yake ba makiyin Allah bane to wuta ba gidansa bane aljanna ita ce makomar masoya Allah to walittakan nan amma kowane musulmi masoyin Allah ne ma'anan masoyin Allah wallahu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur dukkan mu'minai sun jibinci Allah Allah ya jibince su to duka ko tana nan daban wannan kuma ne asiri ne na Allah wanda tsakaninsa da bayinsa su ainihin mu mutane da aka kama duniya an haɗa abu biyu ne aka ɗauko kai daga Allah daga fadan Allah ya ƙetaro alamul asrari ya ƙetaro alamul anwari aka kawo shi sai aka danko ƙasa aka cusa a cikin ƙasar to da aka cusa a cikin ƙasar sai kuma aka sake ajiye shi a ƙasar shi mutumin wato jikinsa an haɗa shi daga abubuwa iri-iri na ƙasa dawa ce gero ne shinkafa masara ganye mai gishiri nama abubuwa dai ga sunan to wannan da su aka tattace aka gina wannan jiki da muke ɗauke da shi ba waɗannan kaɗai ba ko da abubuwan da aka yi amfani da su aka tafi ɗaura auren uwar mutum sun taimaka a cikin zuwan wannan jiki yana ƙoƙari in motoci aka hau aka je daura auren uwarsa ribunan da aka za aka je aka daura auren uwarsa da shimfiɗan da aka je aka tarar duk abokin da aka gani a wurin to sun taimaka cikin zuwan wannan jiki duniya suka cihu shimfiɗa su kujeru abubuwan alaƙa sun taimaka cikin zuwan ta duniya to wannan jikin sai hankalinsa duka ya dubi ta wajen wanda suka taimaka ya zo duniya yana son abinci yana son abin sha'a yana son nama yana son abin ruhuwa yana son shimfiɗa yana son kujera yana son mota yana son duk abubuwan da aka yi amfani da suka taimaka cikin zuwansa musamman kuɗi sun taimaka cikin zuwan wannan jiki duniya duk hankalinsu yana kan waɗannan waɗanda suka biya bukatar aka kawo shi abincin da aka ci aka tace aka gina wannan kwayar jikin nasa wannan rukumani na namiji da na mace din nan ruwan da aka tace aka gina wannan jikin to shi hankalinsa duk yana duban wannan abubuwan ne wanda suka taimaka aka kawo shi duniya to sai aka ɗauko rai wanda ba ruwansa shi ba ruwansa da kayan duniya aka ɗauko shi daga Allah sai aka zo aka cusa a cikin wannan jikin to kullum shi wannan jiki tsakanin su da rai din nan da aka ɗauko daga Allah wanda ba ruwansa da komai sai Allah jiki kuma halittar Allah ce ta taimaka aka kawo shi ko kowa hankalinsa yana wajen wanda ya kawo shi shi dai Allah ne ya kawo shi ya sa shi aiki shi kuma jiki halitta ce ta tattaru ta kawo shi ka hada sai ya zama kamar misalin an ɗauko sakatare wanda yake na gwamnati to haka idan wannan ya in abokanka a shararai ne sai su ja ka su hana aikin ruhi su hana aikin da mala'iku za su samu kullum aka buga waya sai nasu ta rufe ta ce ba so su musulunta to wannan idan hankalin mutum kullum ƙasa yake dubawa kullum ƙasa yake dubawa to shedanun mutane da shedanun aljina suka jansa ƙasa ne ƙasa ne ƙasa ne in ku hankalin mutum yana dubawa wajen Allah sama sama to shi ruhin zai fisge shi sama sama ya ta ayyukan ibada da yawa to wanda ayyukan ibadansa suka yi yawa to sai ya zama musamman in yana yawan yin salatin annabi yawan yin ina illa ila illallah da yawa yana kulawa da sallah cikin jama'a to Allah ya daka mun ya mutu Allah rubuta sunan da cikin mutanen da ake kiran su kudi ko sunan to ko da yake abun wato hawa hawa ne su waliyan wanda suke nan al-khususiyyati masu karama hawansu hawansu ya kai tara akwai wanda suke cikin makamun islamun islam akwai na sama da su masu matsayin makamun imanul islam akwai na sama da su masu matsayin na islamul islam to wannan duka yanzu zamani ya wuce nan zamanin da ake cikin wannan suna islamul islam haramar su su yi amfani da jikuna za su amfani da jikuna su zo kira kowane jiki ya zo su tasarrufi da shi za a kafu za a kifi za a kafu duk abubuwan mamaki za su yi wanda suka yi mukamun imanin islam su kuma wajen tunanin haddace da aka suke haddace gajin su ma da ke ya haddace hadisi dubu ɗari uku ya haddace hadisi miliyon kamar abu muhammad ya haddace hadisi miliyon da dubu ɗari uku wallafa littafi mai juzuhi kamar dubu da ɗari uku kuma da ka aiki wannan abin ga lokacin karamar tana cikin imanul islam kenan idan an wuce nan ta kai insanul islam to zai yi karamomi iri zai magana da mutanen nesa ya magana da su daga nesa kamar yadda ake salulan nan yanzu zai magana da mutane da yawa ko ba sa kusa in yi tashi zai tafi ba sai ya hau wani abu nan zai taka taki biyu uku ya je wuri da yawa to ya kai mukamul insanul islam kenan to in an wuce nan islamul imani za a kai su ne mubtada daga cikin waɗannan a yawancin karaman yan kadiriya a nan yake wanda na faɗi a nan suna ƙasa da yan kadiriya don fi da bulkadir shine farkon wanda ya fara taka islamun imani a cikin musulunci na karama ya kai jama'a suka yi imanin iman har isan iman to yanzu lokaci ya wuce duk abin da aka na karamu na wanda ake amfani da jiki ko da ruhi da jiki ko da zuciya ko da hankali an wuce nan yanzu abin ya wuce karamomin waliyai bayan Allah yanzu ya kai tsakanin hankali ne da ruhi saboda haka ba su da tasarrufi cikin jikuna saboda haka duk waɗannan abubuwan mutan da an zubar a juji yanzu karamomin mutan da duk an zubar a juji an wuce nan da tafiya a sama sai annabawa masu mu'jiza sai mala'iku sai waliye masu karama da yin magana da nesa ganin nesa mil dubbai sai annabawa masu mu'jiza sai waliye masu karama da yin abun mamaki iri-iri sai su to duk an zubar abin a juji tun da an wuce islamul islam imanul islam isanul islam an wuce islamul iman an wuce isan imanul iman an wuce isan iman to an wuce jikkuna duka kenan yanzu yanzu abubuwan duk sun wuce nan an zubar wa mutanen america da mutanen ingila da mutanen japan kafirai ma za su yi wannan abin mamaki an wuce nan yanzu babban karamin da mutum zai yi ya zama bawan allah shine ya bi Allah daidai ya bi annabi daidai ya so annabi yadda yadda yake son ransa kamar ka mutu komi kuɗi komi mulki komi siyasa kare ta an kaɗin kaɗa baka da Allah shine babban karama yanzu in tafiya a sama ne arna suna tafiya a sama in ganin nesa ne ga sai me za ka yi ka nuna mutane kai wani abu ne abu mamaki a yanzu ka zama bawan Allah ka yarda da alƙur'ani da abin da yake ciki duk ka so annabi ba shakka ka fi son sa akan komi a duniya musamman in ka samu harkar ada na wajen su yadda suke faɗin abubuwan su wannan shine makamuni na waliyai makamumin nasu wani abu ne wanda bai shafi irin mu ba ya shafi su waliyan ne amma muna jikin mu almajiran su ne muna duba littattafan su muke da damu mun faɗi wasu abubuwa daga cikin abubuwan su tun da ke mu almajiran shi Ibrahim ne shi Kalmani shi Tijani radiyallahu anhu to wannan shine an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sauka shin su wani ne waliyan Allah ya rasulullah yace mutane ne wanda suke sun taru cikin soyayyan Allah ba kabila ta hada su ba ba dukiya ta hada su ba ba sarauta ta hada su ba son Allah da ambaton Allah shi ya hada musu zumunta hum jumma'un min nawazil kaba'id yattabi'una ala zikrillah wa muhabbatihi sannan yace ya faɗi abubuwa iri-iri har ya kai wani wani hadisan suna da yawa akwai inda yake cewa an yi musu albishir kamar yadda zai zo anan ayar gaba albishir lahum al-bushra bil hayati dunya bil akhirah yace an yi musu albishir tun ba su mutu ba za a yi musu albishir wato ran da za su mutu Allah zai turo mala'iku innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزلوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم ألا ليك مكان تبأكم ملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كما يد حديث أبو هريرة ليك يتوى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باء وانت ومن أتاني يمشي أتيت هرولة ولن دك أبو وند أجف إنا كلام وليين في حديث wannan shi ne a takaice ko yanzu in mutum ya dukufa ga alkur'ani a gabanka ga istighfari ga sadaqati annabi ga la ilaha illallah kuma karka yadda kace mutane komi ibadar ka fa in kana cutar mutane za a biya bashi da ibadar ka amma in kana nan ka fuskanci Allah din da neman ka zama bawan Allah da yawan salatin annabi da yawa kamun ka mutu Allah mai da kai bawa daga cikin bayin Allah ba a gajiyar da Allah komi munin zamani shi Allah yana nan shi bai canja ba ko mu'jizar annabi ba ta canja ba kuma darajojin ba canja ba saboda haka ai kyakkyawan zato da Allah fuskanci Allah duk abin da Allah yake ba mutan da zai ba mutane yanzu annabci ne kawai an riga an rufe amma walittaka da komai abin da ka sani ana ne ana nema kuma ana samu saboda haka a yawanta gyaran zuciya ga dabla man tazakki wa zakar marabbi fasalli wani ne ya ce nafsin ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ka dabla man zakkaha wa warka man dassaha kar mutum biya son zuciya in ka fi son zuciya Allah ce na rantse da zati na wanda ni ne na yi zuciya adam na yi mata ilhamin fajici na yi mata ilhamin tsoron Allah Allah wai alimukum Allah in ka bi Allah Allah da kansa ne zai baka ilimi ko malamai ba su ba su gane ba kai Allah zai ganar da kai tsakanin karshe in kuma ka bi son zuciya to ka kama min da saha ka dabla man zakka in ka tsarkake zuciyarka ka fiskanci kyawawan ayyuka ka fiskanci bayin Allah ka fiskanci fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da shi Ibrahim ke cewa Allah ja'al lil mukhtar bil hubbi mu'ridan an yuji tati bil masa'ib min fawqi ita kai bawan Allah zubar da komai ka tafi ka je ka zauna wajen annabi wallahi in ka yi haka duk abin da wani dan adam yake nema kai sai ka sun kuma ka samu abu a kasa ko menene ka zubar da komai kuma fadan annabi in kai haka duk abin da dan adam yake nema kai ka wuce wurin sai dai ka sunkuya ka dauka in kana nema abu wajen gajere kai dogo ne ya zaka yi ka sunkuya yace ana haji ali sir muhtara bil hubb mu'ridan an yuhiri sa'ati lil matalib min fawqi abin da ke nema in ka koma wajen annabi ta mun ya koma ka sadaka amma in ka biyo sun zuciya ka tabbata man zakkaha وقد خاب من دساها da aka ce dastaha waɗansu mutane lokacin da wasu suke ta istighfari su wanke zuciyarsu ta yi kyau su goge ta shi ku ya tubuɗa ta a cikin ƙasa ko ya tubuɗa ta wasu lokacin da wasu ke yawan salatin annabi wasu kulla soyayya tsakanin su da annabi ta ƙarfi waɗansu kan lokacin sun turbuɗe zuciyar cikin fitsari lokacin da waɗansu ke neman gane wasu lamura na gyaran tsakaninsu da Allah waɗansu ba sun turba da zuciyarsu a cikin a cikin kashi waɗansu lokacin da mutane suke bance komai su koma ga Allah waɗansu ba sun turba da zuciyarsu cikin kwatami ya aka turba da zuciya cikin kasa mutumin da bai damu da komai ba ya san duniya bai damu da neman kuɗi ba bai damu da neman sarauta shi ne kawai ya ba mutane dariya a dariya kawai banza don da ka halice ka ba neman duniya ba neman lahira kawai ka gaida mutane ka yi dariya shikenan wanda ya turbu da zuciyarsa a cikin ƙasa lokacin da bayan Allah mutanen kirki suke istighfari shi kuma ta su ya ake turbu da zuciya cikin tsari mutumin da aka jarrabe da son matan banza in yi shi kuma maganan matan banza ke tunani in yi magana ma maganan matan banza ke banza ya turbu da zuciyarsa cikin tsari lokacin da waɗansu suke tiran sati annabi suna kullu zumunta soyayya tsakanin su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aka turbu da zuciya cikin kashi wani kuwa abinci da mishi a duniya abinci kawai wanda abinci kawai abin da zai yi wajen yanku ciyawa ne an da kawai maganar da ne ake neman ake neman halal yanzu halal ta neman ta ake guje ba a maganar halal yanzu fa'uzu billahi shi dai abinci ya samu dai ko ta kowace hanya abinci dai lokacin da waɗansu suke neman su gyara tsakaninsu da Allah shi ko nima yake ɓata tsakaninsa da Allah ta wajen neman abinci ya tabbata zuciya cikin kashi don abinci kashi ne lokacin da wasu mutane suke neman su koma fadan Allah har su mance da komai sai Allah to wani kuma nema yake turkuda zuciyarsa cikin kwatami kazan kwatami wato kwatami akwai fitsarin akwai kashin akwai jinin akwai duk abin da baka da mummuna yana cikin kwatami to wanda zai sa duniya a gaba ce kai wato sarautar nan da nake ne wallahi duk abin da aka ce in yi in dai in na yi zan samu wallahi komai wurin abin zan yi sarauta kenan abin da na sa a gaban nan nawa a ce ga wani abu in na yi shi zan samu wallahi komai wurin abin zan yi shi sarauta kenan sun mance komi da mutuwa da tashi da kuma sun mance sai sarauta kawai to wannan sun turbuɗe zuciyarsu cikin kwatami saboda haka Allah yake cewa ونفسر ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربي فسلم كما أنت ما كتبت يا أبيدي كان يمنع مكان بوجه زوجيا تيكو musu yadda ake goge gilas yadda ake goge hakori yadda ake goge mota yadda ake goge riga ita zuciya ya za ake goge ta ne yace ka dafla amin ta zakke wa zakara sma rabbi fasalli yawan ta zikirin Allah yawanta karatun qur'ani yawanta sallah da shi ake goge zuciya utlu ma umi ilayka min kitabi wa salah inna salata tanha an fahsha al munkar wa la zikrullah akbar da haka ake goge zuciya saboda haka fuskantar waɗannan irin harkoki shi na kiran sau taka fuskantar harkokin ƙasa lalace ku shi ne lalace Allah kiyaye mu duk musulmi waliyi ne in bai bata tsakaninsa da Allah ta amma wani taka ta makami wannan ko wani abu ne daban sai ka bi masu abin watakila inda rabon ka kamun ka mutu a rubuta sunanka inda ba ka zato abun na yarda ne tunda wali yarda ce sunan su rabi Allah anhu Allah ya yarda da su to in Allah yana ganin ka tare da su watakila wata sai Allah yarda kai ba kamun ka mutu wani shi cikin sauri ta Allah ba mu ya Allah ya rafa unna alaihim wala hum yazalun sunna allazina amanu wa fartana ya shiga wajiba dariga tijani an shiga ba ta ba ra ta da wata dariga ba ziyarar da ne da suke cikin dariƙa za a kula da sallah da cikin jama'a za a girma iyaye musu biyayya za a girkin wazifa da jami'in jikin juma'a ba a shanta ba ka yarda na ba ka dai ga shehu jami kaje a koya maka yadda ake lazimi da wazifa da jikin juma'a
الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون كمان أنت مبيعني يا أبنجي سوى لي يا سكني وليا ناكا masu tafiya a sama ne ko masu tafiya takudin sun kai garin da suke so ne ko wanda za su yaye mutane su gane san duniya ne ko a ce allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani da tsoron Allah su ne waliye duk wani abu mamaki mafi daɗi in ba imani ba tsoron Allah istidraji ne imani da tsoron Allah shine walittaka mutane su kokari su kikkiawan imani tsakanin su da Allah tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su ji tsoron Allah tsoron Allah kuma tsayawa cikin haddi abinda aka ce kai kai abinda aka ce ka bari ka bari wanda ka kasa ka tuba لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشر في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سوى لي أن الله دينا لهم البشر في الحياة الدنيا في الآخرة akwai albishir wanda Allah zai musu tun daga nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'ya salihah yara al-mu'min utura lahu cikin hadisin turmuzi yace kikkiawan mafarki yana daga cikin wannan mutum yayi mafarki ya gani ko ai mafarki a gane masa misalin kai mafarki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in kana mafarki kana ganin annabi to wannan albishir ne don annabi sallallahu alaihi wasallam shedan baya shiga cikin surarsa a ganshi inda mutum ya mafarki ga annabi to shi ya gani in ka ganshi baki ne ma shi ba baki bane amma cikin sauran halinka ne da sauran baki shi za ka ganshi baki ba za ka ganshi gurguwa ba za ka ganshi makaho ba ba za ka ganshi kuturu ba za ka ganshi dare ko ba ba kamar yadda ake so ba amma za ka yi mafarkin sa ne da- da mutumin da ka fi jirumawa yawanci haka ake ganin sa kuma ah, ko wani ya ya maka mafarki na ai mafarki na ga annabi na ganka tare da shi kaga shi kenan wannan ma ai mafarki mazala ce ar-ru'ya salihah جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة كيكاو مباركي kashi ɗaya ne daga cikin kashin annabci arba'in da shida domin lokacin da aka aiko annabi aka ba shi ƙur'ani cikin watan azumi ne shawwal zulqa'da zulhajji almuharram safar sai rabiul awwal tukunna alqur'ani ya iso hannunsa wata shida kenan wannan lokaci duka mafarki shi ke aiki wa'ayin nasu da mafarki ake yi komai da mafarki ke gani to wata shida din nan suna yi na mafarki Ah, ya zauna a makka yana annabi shekara goma sha uku ya zauna a madina yana annabi mai isar da aika shekara goma ina an haɗa shekara ashirin da uku kenan Ah, wata shida sau ashirin da uku nawa zai zama wata shida sau ashirin da uku na arba'in da shida kenan wata shida sau ashirin da uku shine arba'in da shida in ji to wata shida nan da na yi ga qur'ani na wani amma ba a bani shi ba ga annabci da manzanci na wani amma ba a bani shi ba tsakanin da shi sai mafarki mai kyau sai mafarki sai mafarki lokaci yana zuwa kogo yana shirye shiryen karban qur'ani yana yawan haɗuwa da yawan zikiri burhata ya ta ta hannasu to kyakkyawan mafarki yanki ne daga cikin yankin annabci arba'in da shida yana cewa annabci ne daga gare ni ya wuce amma sabar mu bashirat albishir yana nan mutum ya farki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ganshi ba ba cikin mafarki ba wannan abu ne mai sauki a wani wurin bayan Allah kamar yadda kake ganin satellite kaga mutanen kowane gari kaga mutanen makka suna sallah ga sunan ba mafarki ba za ka wasu suna ganin annabi ko a yanzu to wannan albishir kenan wanda mutum zai gani ko a gane masa Allah ya sa abu daga ciki duk bawan Allah mutum annabi duk abin da Allah ke ba zai iya zai bashi ai ba wanda yake da mai gida kamar mu mu mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya mutunta zai ba mu fiye da shi tunda mu kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ne sunna allazina amanu wa kanu yattaqun su waliyai din nan sune allazina amanu wanda suka yi cikakken imani wa kanu yattaquna kuma masu tsoron Allah ne tsoron Allah hawa na uku Ah, ba a hawa na farko ko na biyu ba hawa na uku musamman kenan hawa na uku din domin hawan tsoron Allah na farko wata unnara lati udda likifi ku ji tsoron shiga wuta ku daina bautan dodo ku ji tsoron shiga wuta tsoron Allah kenan na farko tsoron Allah na biyu ya yi nasu ta ƙura bakun ka ji tsoron Allah Ubangijinka ka ji tsoron saba masa kenan ka ji tsoron saba wa Allah to tsoro na uku na ƙarshe shine ka ji tsoron haɗa wa Allah komi wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an ka wadar da komi ka koma ga Allah to shine tsoron Allah na ƙarshe lahumul bushri fil hayatid dunya fil akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وإن باين الله الله يا شريع موسى البجر دنيا دا داهرة رانا za su yi mafarki mai kyau za a garin nan ne wani ke gaya mini wani mutum aka yi masa wazi ya bar ɗariƙar tijaniya to da ya bar ɗariƙar tijaniya sai ya koma wajen malamin na sai ce malam da tun da na bar ɗariƙar tijaniya har yau ban sake mafarkin aga annabi ba to da ya kake ganin sa yace wallahi ina gani sada amma tun da na bar dariƙa tijanan dai na gari mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to da ya kake ganin sa yace to annabi ka in an gashi mafarki ba hadisai sun ce duk yanda an gashi shi ya gani ba to ai kokari ai ta ai ta yawan zikirin Allah don a tsarkake zuciya madubin da yake hangen abubuwa din kenan الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا في الآخرة سورة البشر الدنيا للآخرة a nan duniya ran da za su mutu inda lalina qalu rabbuna allah summa istaqamu tanazzal alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ran tashin kiyama kuma wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wato in an tashi da firgita da tsoro su sai mala'iku ne za su tare su albishirinku albishirinku ku zo ku hau dabbobi ku je ga ku je wurin Allah ku hau dabbobi yau mu nashirul muttaqina ila rahmani wafdan albishirin ku wannan shi dakhira yubashshiruhum rabbuhum bi ridwanin wa jannat Allah yana musu albishir wa bashshirhum bi maghfiratin wa rizqin karim za su samu albishir daga Allah na mala'iku la tabdila li khalqi la la tabdila li kalimati Allah kalmomin Allah na cewa idan mutum ya yi imani ya yi kyakkyawan aiki Allah zai shigar da shi aljanna yi bashirun rabbun biridwanin wa jannatin Allah zai masa albishir da aljanna da yarda mala'iku za su yi masa albishir tun daga duniya mala'iku za su tare shi a ranar lahira a filin kiyama su kai shi karkashin al'arshi cikin inuwa wannan Allah ba zai canja wannan ba wanda kuma za musu azaban wannan ma Allah ba zai canja ba sai da in sun tuba an yafe zalika huwal fawzul azim samun wannan abu tun daga duniya ka yi imani da Allah ka yi kyakkyawan aiki ka mai da kanka wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sallami komai ka koma wajensa ka samu yardan Allah samun wannan shine alfawzul azim babban rabo kenan Allah ya ba mu ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يهزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم يا رسول الله maganan su da suke faɗa maka masu muni mace hazal wadu in kuntum sadiqina cewa shin wannan alƙawarin wannan alƙawarin da aka ce za a za a yi tashin kiyama za a yi mana azaba in mun kika din an kikan har ya to wannan dukkan ya dame ka kar ya bata maka rai ya rasulullahi irin maganganun banzan da suke faɗi dukkan ya bata maka rai lan numilka hatta tufajjira lana min ardiyan bu'a aw takun laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira lana har khilala tabjira aw tusqida as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'ti billahi wal malaikati qabila aw yakun laka baytun min zukhrufin aw tarki fis samaa'i wa lan nurfika tatazan kitaban naqru qul subhana rabbi karka damu karka damu har kuntu illa basharar rasula duk waɗannan maganganu kar su dame ka da kar kai bakin ciki innal izzata lillahi jami'a to daukaka duk tana wurin Allah gaba daya walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin dukkan daukaka subhana rabbika rabbil izzati dukkan daukaka tana wurin Allah sai kuma daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda suka yi imani suka samu yardan Allah innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul alim Allah shi yana ji yana sani da abin da ake maka duka kai hakuri in ka kaura ka koma madina ka bar wannan gari to za a baka takobi ka yaƙe su a baka nasara ka halakar da kafirai ya rasulullah kai hakuri ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض آه وما يتبع الذين يدعون من دون شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون maganar da kafirai suke faɗi a can baya suna ce haula shifa'auna inda Allah wannan dodannin nan su ne za su cece mu wajen Allah to ya fito fili dai kai ka riga ka gani ya zama ƙarya har na nuna maka yadda abin zai faru a lahira na gaya maka yadda abin zai faru a lahira to ka gaya musu ala inna lillahi man fis samawati man fil ardi duk wanda yake sama na mala'iku da waɗansu arwahu wa man fil ardi da duk wanda suke ƙasa na mutane da mala'iku wannan taglibu man yaqi taglibu man yaqilu kenan an rinjayar da masu hankali in an ce ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk na Allah ne to an rinjayar da mafiya yawa in an ce man fis samawati wa man fil ardi kamar yadda yazo sau hudu cikin alqur'ani to ko an nan an rinjayar da mafiya muhimmanci annabawa wanda suke gasu a fadan Allah daga su sai mala'iku daga su sai sai rayuka tubabbu rai kowane iri ba kafiri ba ne rai in mujarradi ne to ba kafiri ba ne ba zai zama kafiri ba sai ya dawo inda zuciya take hankali ya dubi ƙasa to nan ne jikin zai zama kafiri ya yi faɗa da rai ɗin rai yana duban wajen Allah an ƙi maganarsa sai a tura hoton rai hoton rai ya shiga cikin jikin wato kamar yanzu misalin mutum yana da rai an ɗauki hotonsa a cikin talabijin ko ya mutu in an sa talabijin zaka yana motsi to ai da jikinsa da hoton ran ne aka ɗauka yasa ba za ta yanzu tun da yake ya riga ya mutu ko an sa a talabijin ba zai motsi ba a'a in an sa sai ya motsi to hoton ran za a ɗauka sai a cusa wa jikin to su je su yi ta shedanci ana kiransa annafsul hayawaniya wato rai na dabbanci to an yi fada da rai na kirki din shi yana wajen Allah to da annabawan nan da mala'ikun nan da waɗannan rayuka dukkan su gabaki ɗaya waɗanda ba sa sabon Allah din nan to dukkan man ne man to in an zo nan ƙasa kuma da mu mutane da aljannu da mala'ikun da aka turo aiki dukkan su man ne masu hankali ne to amma in an koma an ce ma fi samawati wa su al'arshi su afla su rayu su taurari su gizagizai su abubuwa to su ne kuma a fi samawati wa ma fi su ne kuma ake ake magana in an taho daga an wuto inda annabawa suke an zo inda mala'iku suke daga inda ayyuka zallan su suke a turi sai a wuto inda suke nan amma an samu su riguna na haske cikin hankali da zuciya muke an sauko inda jikin a suke inda nan muke an kuta sama ta duniya an wokata ko za a fara samun an asin firaku sai a samu kuta a samu iska a samu ruwa sai a samu kasa kasa kuma sai a samu a samu adinan ciki abubuwan tonon albarkatun cikin kasa gaba da komai ne dukkan su ma ne sai a fito kuma a samu a samu masu kai wanda ba sa tashi ba sa tafiya ko ina su ne na ba ta gire-gire suna da kai da zai kaje ka fasa dutse ko shekara nawa ka dawo za ka tada ramin amma in ka sake ita ce mai rai in ka sake dawo sai ka yato ashe yana da rai to amma ba ba zai tafi ba ba kun da ba bai saga sun ku za ta fito to da wuce ma su kai marasa mu marasa tafiya sai a zo ma su rai masu tafiya su ne dabbobi dukkan su ma'ana dabbobin cikin ruwa dabbobin tudu dabbobin ina ne su ma ne sannan sai iso wajen aljannu jikunan aljannu sannan sai iso wajen jikunan mu dan adam daga jikunan mu to sai in an wuce inda muke jikunan mu sai a fara komawa kuma a ta kudura al-irada al-ilmu da hayatu sai a koma a koma kuma ya zama babu a koma wajen Allah kamar yadda ake da al-hasbi wal asrab to in ce ma fi samawati wa ma fi lardi abin da aka faɗa kenan in ce man fi samawati wa man fi lardi abin da aka faɗa kenan duk na Allah ne man fi samawati wa man fi lardi duk wanda yake sama mai hankali duk wanda yake ƙasa mai hankali duk kayan Allah ne Allah ba shi da ɗa ba shi da abokin tarayya in kullu man fi samawati wa lardi illa atir rahmani abda komi bawan Allah ne ara ina ila mun fi samawati wa man fi lardi kuma yattabu da min dullahi shirka arna abin da suke bauta wannan ƙarya suke yi ba abokan tarayyar Allah bane kayan mashuraka ba abokan tarayyar Allah bane kayan Allah ne annabi Isa kayan Allah ne Uzairu kayan Allah ne mala'iku kayan Allah ne dodanni kayan Allah ne kacin da ake bautawa a bar Allah kayan Allah ne komai na Allah ne وما يتبع يدن ذا شركا إن يتبعون إلا ذلك كي سنا بين ذات وإن إي أيوس ذا كاكلو سنا الأنسى يد أكي إي كوئنا دا أمفاني سنا كم ونن ذاتو وإنهم إلا يخرسون كريا سكي إي با وني الله أبن بوتاوا في الله نكسيا مؤلئهم الحق هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون huwa shi Allah nan mai sama mai ƙasa mai komi mai kowa din nan huwa shi ne allazi kamar yadda ya faɗa muka farkon suran nan jara shamsa biya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila isaran bid-dina wal hisaba ya sanya muku jalakum layla taskunu fihi yayi muku dare don a samu hutawa yasa daren da duhu don a samu natsuwa a samu hutawa domin da an bar rana ko da ranar ba ta da zafi saboda kwaɗayin dukiya mutane ba za su damu hutawa wani ba zai iya hutawa ba yana aikin har ya faɗi ya mutu kama in dare ya yi komi ya kwace to dole sa ne ya kwanta ya huta wani jala kuma lalle taskuru fihi wannan hara muftiran ya sanya muku dare da duhu don hankalinku ya kwanta ku natsu ku huta da wahalan da kuka sha da rana wannan hara ya sanya muku rana ko muftiran mai gani wato ga rana nan tana jarcin biya'an wal qamara nuran don ku gani a haskaka muku ku ga inda za ku yi aiki kuma ranar ita ce take nuna muku da amfanin abincinku kuma sai aka yi hukunci da yake dare da rana awa 24 ne sai aka ba jikin nan wannan wanda yake neman ya huta din aka ba shi awa takwas a je a jefar da shi ko kan katifa ko kan tabarma ko a ƙasa a jefar da shi ya huta awa takwas aka bashi tun da karfe goma bayan karfe goma shi ko wannan rai baya son hutawa shi baya son huta motsi ne aikinsa baya son hutawa to shi sai a raba su sai a bar zare tsakanin su shi ne numfashi hi hi hi hu hu hu to alamun bai mutu ba kenan an jefar da wannan jiki ya je ya huta an bashi awa takwas to da rana an ba an haɗa su ya ɗauki wannan jiki ya je a nemi abincin duniya da abincin lahira awa takwas shi ne tun daga karfe bakwai tun daga karfe shida misali shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya to daga nan za a ce ana kiranka ka shirya maganar sallan azahar tun daga karfe to daga nan kuma zuwa karfe biyu ka yi sallar azhar ka samu hutawa har yanzu ka ci abincin da ka nema da rana ka huta awa biyu awa biyu nan la'asar ta yi kenan lokacin da ya kamata a gaida manya a gaida masoya a ji daɗi to wanda za ka fara gayarwa daga cikin manya din masoya masu kyauta maka din Allah ka zo kai sallar la'asar in kai sallar la'asar to a baka awa biyu rana za ta faɗi to rana ta faɗi mala'ikun dare za su karbi aiki mala'ikun rana za su na rana za su tafi na dare za su kama aiki a same ka lokacin su yi maka shaida yadda suka ganka lokacin da ake sallar safe masu zuwa na rana sun zo masu dare za su kuma suka ganka kana sallar safe suka yi maka shaida yanzu ma su ganka lokacin faduwar rana ana sallar magariba da kai in kai sallar magariba bayan awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi to ka je ka ci abincinka ka zo ka yi ban kwana da Allah ka je ka zubar da jikin naka har yanzu awa takwas goma ko sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar to karfe shida ya dawo tsakanin biyar da sai kai sallah sannan ka koma awa takwas shi hutawan jiki an ba shi awa takwas haɗuwar su aikin duniya da lahira an ba su awa takwas kuma wannan wanda ya shafe su tsakaninsu da juna su da ganin wannan tafi wannan yiwo wannan yiwo wancan shi kuma awa biyu a rabi to wannan shine hukunci da Allah ya musu na gaskiya kowanne ya ba kullu zai haqqin haqqahu kowanne an bashi haƙƙin sa huwa alladhi ja'alakum layla libasan wa nahara ma'ashan layla libasan nahara ma'ashan idan kun yi wannan haram kira inna fi zalika la ayatin liqawmin yasma'una a cikin wannan bayanai da muke yi inji Allah ya isa ayoyi masu yin bayani da kaunin ga mutane ya sama'una masu ji ji irin na lura na karba
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون اتجن كافرين ba wai dodanni ba ko masu bauta waɗansu manyan mutane daga cikin manyan bayin Allah ba ko kattin mutanen duniya ba akwai wanda suka mummunan ƙarya suka ce wai Allah yana da ɗa قالت اليهود ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم مغنم بنزاني عشان اباكين su قال اتخذ الله ولدا وai Allah ya rike da subhanahu subhanahu wannan magana ta koru ga Allah ai mai neman da wanda yake matalauci ne yana neman dan nan ya taimaka masa wajen neman abinci ko ko mai gajiya ne yana neman in ya tsufa ya gaji dan nan ya dawo ya zama karfinsa ko ko mai mutuwa ne in ya mutu dan nan ya gaje shi ko wanda yake tsoron wani abu kar ya sa'ade shi ne ƴaƴansa in sun kewaye shi za su taimaka masa to Allah a duk wannan sun koru gare shi me Allah zai yi da da da ai kayan wasa ne na mutanen da aka fare su wanda aka haifa su ne suke neman su aihu wanda aka haifa su ne neman suke neman su aihu amma Allah ai ganiyun ya wadata ga barin irin waɗannan yana cewa da yana yin da ai da ba zai je ya dauko dan daga nesa ba lattakharna min ladunna in kunna fa'ilin ai da dan zan yi ba zan dauko can nesa ba sai in dauka kusa da ni Muhammadu kenan lattakharna min ladunna ai da dan zan yi ai kusa da ni zan dauka mai da shi dadin ba ba zai je san inda Annabi Isa yake domin sai ka wuce inda Annabi Ibrahim yake ka wuce inda Annabi Musa yake ka wuce inda annabi nuhu yake ka tadda annabi isa inda yake shine karshen ulul azmi min ar-rusuli ta ada lattakalna min laduna da na da na yin dadin aida kusa da ni na kusa da ni zan fara daukan shi shine dana muhammadu kenan a a kulin kana rahmani waladun fa ana awwalul abidin da Allah yana da aida ni ne nabi kowa sanin bayin Allah nabi kowa sanin asirin Allah da ni ne zan nuna cewa wannan dan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kudin kan da rahmani waladun fa ana awwalu abidina subhana ya koru ga Allah cewa Allah yana da subhanallah sai muna magana a cikin jirgin kasa da wadansu mutane a cikin wannan magana masu cewa Allah yana da da har muka komo to ba sa cewa Maryam matan Allah ba sa faɗin haka so sai nace to shin Allah nan da wace matar suka haifi dan sai kiristan da yake magana ce shiru sai wata mace ba ta san yin dawar garin ba sai dan sai an aro cikin na na maryamu aka sa yesu a cikinsa ce haba uwar gida ni in zan aihu a cikin gida na a cikin asiri zan aihu ba wanda ya sani amma Allah in zai rage anguwa neman cikin wata tukuna ya ara ya sa ɗansa haba uwar gida shekara dubban miliyoyin nan marasa iyaka da Allah ya yi bai yi ɗa ba sai alif ɗari tara da kaza zai yi ɗa kuma ɗan shekara shekara talatin da uku makiyansa su kashe masa ɗan a faɗanku ya shi ko bai wani dan ba ko bai kace su ba su suna ta kudi yahudawa ba uwar gida to wannan gani Allah ya wadata da barin da da kuma fis samawati ma fil sama da kasa duk kayan Allah ne babu wani dan Allah ba wani mataimakin Allah komai bawan Allah ne da kuma fis samawati in inda kun min sultanin bi hada kai ko kuna da wata hujja ne akan cewa Allah yana da ku kawo babu aka kuru na ran lahi ma la ta'lamun kwa yanka wa Allah kariya abin da baka sani ba ku ce Allah da subhanallah Allah ba da
daga ibrahim abdullahi ne zuwa gare ka ya kama kaza ana yin itikafi a kowane masallaci ko ko sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na Madina wato ana yin itikafi a kowane masallaci idan wanda yake itikafin juma'a ba wajibinsa bane a kowane masallaci amma idan juma'a wajibinsa ne kuma juma'a za ta sami cikin itikafin to sai masallacin juma'a zai yi domin juma'a wajiba ce itikafi sunna ne sunna ba za ta hana aikata wajibi ba saboda haka ake so a yi shi a cikin masallacin juma'a kawai ina zai mun bayanin wanda ya hana yin itikafi a cikin masallaci
wanda ya hana itikafi a cikin masallaci ito ai ubangiji na ce wa man yuzlimu mimman amr sajid Allah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'i fi kharabiha ah itikafi zikirin Allah ne ba a hana zikirin Allah cikin masallacin Allah ba a hana zikirin Allah cikin masallacin Allah
aka mana zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri tambaya ta ita ce mace ce take da take yin al'ada amma baya zuwa mata da sauri sai ya dinga zuwa mata dugo dugo dugo sai kaman bayan sha biyar ga wata sannan sai zo gaba daya shin za ta ci gaba da yin azumi ne ko kwaya za ta yi wato duk lokacin da ta ga jini ya diga to sai ta bar sallah azumi ya karye gobe in bata ga in in dare ya yi ta riga ta saba yin haka in dare ya ce ta niyan azumin gobe in gari ya waye ta sake ganin ya diga to azumi ya karye sai ta ci abinci to haka za ta riga yi har lokacin da ah, ran da bai zo ba ta yi azumi ta yi sallah ran da ya zo azumi ya karye ba sallah saboda haka kullum dare kenan sai ta yi niyan azumi sai dai gobe in ya- ya diga azumin ya karye dai zuwa gare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zuwa ga asa- ah, zuwa gare ka bayan gaisuwa da fatan alheri ya sani Mm.
ga ni hajiya mai- ah, mai ro adamu badarawa ga sadakan tasbihin 20 fi sabilillah bayan haka ina roƙon addu'a Allah ya bani lafiya kuma Allah ya jika mahaifana Allah ba ki lafiya Allah cikin mahaifanki dukan mu Allah ba mu lafiya Allah cikin mahaifan mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu tambayoyi waɗanda ah, mutane masu motocin haya da masu gidajen haya suna yawan tambaya ba a fitarwa motocin ɗaukan kaya zakka ba a fitarwa motocin hawa zakka ba a fitarwa gidajen haya zakka ba a fitarwa filaye da aka ajiye don arziki zakka amma mutumin da yake sana'arsa sai da motoci ne to idan motocin lokacin zakkarsa ya fi ya san kowace kudinta to zai kirgo kudin ya san motocin da suke wurin sayarwa to kowace ya san kudinta so sai ya hada kudin nasu kimanta kudin su da kudin da ke hannun sai fitar da zakka motocin da suke zaune suke gidan kasuwa haka ko mutumin da yake sana'ar sai da gidaje ne idan lokacin zakka ya yi ya san gidajen da suke hannunsa to sai ya kim- ya kimanta kuɗin gidaje kuɗaɗen gidajen da zai sayar din ya hada da kuɗin da ke hannunsa ya fitar musu zakka haka mai sai da filaye ba a fitarwa fili zakka amma mai sai da filaye in lokacin zakka ya yi dama ya sari filin ya ajiye to sai ya ya- ya kirgo kuɗaɗen da na filaye sai ya hada da kuɗin da ke hannunsa ya fitar musu zakka amma motocin hawa motocin ɗaukan kaya ba a musu zakka gidajen kwana gidajen haya ba a musu zakka sai sun tara kuɗi kuɗin ake fitarwa zakka wannan ma dan ba ta shafi zakka ce shin aka ga mala menene hukuncin mutumin da ya sayar da gonar sa ta masara bayan ta ah, ta yi goyo danya ya hukuncin zakka wannan gona take zakkan na kan wanda wanda ya sayar din ne shi ne sun ya fidda zakka sai ya tambayi wanda ya sayarwa buhu nawa ka samu in ya ce buhu ɗari ya samu to shi wanda ya sayar sai ya fidda buhu goma tun da ke ta riga ta zuba tsaba ya sayar sai tambaya ta biyu kuma aka ga mala da da bata zuba tsaba bai sai da gonar ta yi ta soma wata alama mm, gudu salahi to wanda ya saya shi zai fidda zakka amma tun da ta zuba tsaba to shi kenan yanzu wanda ya sayar shi zai fidda zakka
a mutum ya- ya tambaya ne idan mutum ya musulunta masalan a sha biyar ga watan Mm.
azumi aka yi sha biyar din da shi Mm.
to in ka kare zai rama sha biyar ne ko ya- ya- ai ba su ba lokacin da watan ya kama azumi ba wajibin sa bane tunda shi ba musulmi bane ka rubuto Mhm, ina ji a za- za- daga amfani mutanen borno ne zuwa gare ka Mm.
gaisuwa mai da fatan alheri mai yawa Mm.
ƙungiyar diwani ta hausari Mm.
mu dai ba abin da za mu ce sai Allah ya saka maka da alherinsa Allah ya saka maka da alheri.
kuma baya haka Zai maka nan diwani.
na'am muna roƙon shehi ya masa mana wannan baiti da muka gani a cikin diwani ina cewa ma'aitu rasulullahi nassan bi annani tasirul nasai ra'aytu rasulullahi Kathirun lahu fil kainat.
kathirun lahu fil kainati mukhaf na'am shehu ibrahim yana cewa ra'aytu rasulullahi Na'am.
yana ce ra'aytu rasulullahi jihadal bughyati kuma ga ba an dahara barran wala bahara na'am ni manzon Allah ido da ido kuma ya biya mini bukatun da nake ma a wajensa tun daga nan ban rabu da shi ba na'am رأيت رسول الله لست بأنني سفير له في الكائنات مخصص na ga manzon Allah na yi magana da shi ido da ido ya tura ni in je in zama ambasadan sa cikin halitta kuma sai na biyu suna ta ramani ba'un wa ta'un na lahu ramun bi zalin eh wannan wannan baitin daban ne ita ne a Zamani.
zamani ba on wata on Mhm.
na lahu ramun bi zalin hmm?
haka yake. na lahu ramun bi zalin A- akwai ramin kuwa
Ka- lamun bizalin lam ra- wato battu ya same ni ina roƙon Allah ya Allah hada shi da zullu lamun bizali Mm. battu ya cuce ni wato abin da ke daga tsakanin gari na da annabi da garin annabi ya yanke ya yi nisa to wannan nisa Allah ya hada shi da kaskasci a daure shi kowa ya ga nisa a daure yanzu kuma an daure an daure nisa kowa ya gan shi a daure na shiga wazifa na shiga dariƙa tijaniya ba a fita kudu an shiga dariƙa tijaniya ba a fita ba a da wata dariƙa ba a ziyarta wasu wani sun da suke suke cikin dariƙa tijaniya za a kula da sallah cikin jama'a za a biya wa iyaye za a jan wazifa da jan zikirin ziman yan kafashen uwa ba a shanta ba kun yarda na ba ku dariƙa shehu tijani sai kun karɓa sai alhamdulillah ku je a koya muku lazimi da biyar zikirin juma'a ba'un wa ta'un battu kenan tsakanin kaula da madina madina manzalla akwai nisa na lahu lamun bizali Zul- zullu ya samu battu to alhamdulillah lafiya ai man lafiya wani imanin man lafiya wani addinin man lafiya wani tuncin man lafiya wani kasar mu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah gyara lamarin mu Allah gyara zuciyoyin mu da halayen mu da ayyukan mu Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya ji alherin duniya da lahira masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun su Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu da kasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya lalata nasaru wanda suke kin Najeriya masu mugun nufi wa Najeriya ko da musulunci Allah ya karya su Allah ya bata sha'anin su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya barka Annabi sallallahu alaihi wasallam masu taimako mu cikin addini Allah ya taimake su Allah ya taimake su Allah ya tsaya musu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والقاسم لما سبق ناصر لك لك الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين